أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yau ba light ne بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام a yau muna 21 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif da 444 wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2023 insha Allahu za mu ci gaba daga yadda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a kamar a aya na goma sha tara daga cikin suratul ma'ida ayan da Allah ke cewa ya ahlal kitabi kar ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazir faqad ja'akum bashirun wa nazir wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ya ku wanda aka ba ku littafi hakika manzona ya zo muku yana bayyana muku ayoyi hakika mai albishir ya zo muku kuma mai gargadi ya zo muku daga gurin Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da komai a wannan aya da muka karanta tana bayani akan zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma yadda ahlul kitabi suka juya baya suka nuna ba za su bi manzan Allah ba tunda annabi ba a cikinsu yake ba ba za su yi imani da manzan Allah ba duk da sun karanta siffofinsa da ayoyinsa da alamominsa sai suka bi cikin littafinsu suka caccanja siffofin manzan Allah ɗin da ayoyinsa da alamominsa domin su mamaye zuciyar mutanensu kar mutanensu su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ci gaba da kissanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin taurin kan yahudu da yanda suke sabawa ma annabawansu Allah ya ce wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الله يتي كتنا يا رسول الله lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa ya ku mutane na ku tuna da ni'iman da Allah Ubangiji ya muku lokacin da ya ba ku annabta ya saka annabta a cikinku kuma ya saka ku sarakuna kuma ya ba ku abin da bai ba ma wani daga cikin talikai ba annabi Musa alaihi salam Allah ya turo shi zuwa ga banu Isra'il a lokacin da banu Isra'il suke tsaka mai wuya Fir'auna yana gana musu azaba sai Allah ya tsiratar da su daga Fir'aun wa iznajjaynakum min ahli fir'auna yasumunakum su'al azab bayan Allah ya tsiratar da su daga Fir'aun Allah ubangiji ya mayar da su shugabanni ne su kuma Allah ubangiji ya saka annabta a cikin su domin mafi yawan annabawan da aka turo an turo ne a banu isra'il akwai kisosin da suke nuna cewa rana ɗaya ma banu isra'il sun kashe annabawa sama da saba'in rana ɗaya kawai a kashe wannan a kashe wannan a kashe wannan a kashe wannan annabi musa a cikinsu allah ya turo annabi yusuf alaihi salam jikan annabi musa ne kakan annabi Musa ne kai daga annabi Yusuf sai annabi Musa aka turo a Misra shi yasa annabi annabi Yusuf yayi addu'a sabila da al'adan mutanen Misra idan wato idan mutum ya mutu akan jefa gawansa ne a cikin teku kawai to annabi Musa annabi Yusuf yayi addu'a yace ya Allah ubangiji ka saka wannan annabi da zaka turo idan ya zo ya fitar da gawa ne ya bar da wannan wasiyan da ya bar wannan wasiyan to annabi Musa lokacin da Fir'auna ya tunkare shi da shi da mutanansa suna neman su halakar da su annabi Musa sai ya rasa kofar da zai fita sai wata mata ce take ba wa annabi Musa labarin cewa ga addu'an da annabi Yusuf yayi cewa lallai idan wannan fitan ya zo a fita da gawansa kuma yaro na gawansa yake a guri kaza da kaza ya je yayi addu'a Allah ya taso masa da gawansa ya tafi da gawan aka banne a Baitul Maqdis kamar yadda wasu masajir na tarihi na Isra'iliyat suka tabbatar to Allah ubangiji yace lokacin da Allah ya ce ma annabi Musa ka tuna musu da ni'iman da Allah ya muku lokacin da ya saka ku annabawa kuma ya saka ku mulukan sarakuna shumagabanni ko ku ku daga bautaka daga bauta na fir'auna da yake gana muku azaba kuma ya ba ku abin da bai taba ba ma wani ba a talikai abin da Allah ya ba su shine ya ba su almannu da as-salwa Allah ya ba su wannan dutse da yake fitar da ruwa wa izistasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al-hajar fanfajarat min husnata asharata aina قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين to Allah Ubangiji ya ba su wannan shine Allah ya ba ku abin da bai ba ma wani ba a cikin talikai sabila da ana nufin al'umman zamanin su ne al'umman manzon Allah su ne al'umman da suka fi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah amma al'umman manzon Allah suna amsa wannan suna ne da wasu sharuda kuntum khaira ummatin ku ne fiyayyun al'umma kun kasance fiyayyun al'umma ukhrijat linnasi da aka fitar wa mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyawawan ayyuka wa tanhauna 'anil munkar kuna hani ga barin munanan ayyuka nan da Allah ya ce umma al'umma ba da ta zama khaira ummatin ba sai ta samu alwahda alwahda shine haɗin kai ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الأمة بدأت زمو أمة با انتنا دا تشرزم دا تفرق دا تشتت سي الأمة سن هدي ندات زمو أمة sannan sharaɗi na biyu ta'amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hani ga barin mummunan aiki al'umman da babu umarni da kyakkyawan aiki babu hani ga barin mummunan aiki su ne al'umma mafi alkhairi amma idan a al'umma ba za a samu mutumin da zai yi umarni da kyakkyawan aiki ba ba za a samu wanda zai yi hani ga barin mummunan aiki ba to wannan ba al'umma ba kenan to al'umman manzon Allah ta amsa wannan suna ne sabila da al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wal imanu billah to kaga banda al'umman wa kenan banda al'umman manzon Allah lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami da Allah ya kira shugaban mu annabi Muhammad ya ce kai ne shugaban manzanni sai al'ummarsa kuma suka zama mafi girman al'umma duk annabawa suna burin ina ma a ce su al'umman manzon Allah annabi yusuf yana ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati fatir as-samawati wal ardi musliman wa alhikni bis salihin annabi yusuf yake addu'a tawaffani musliman Allah ka kashe ni a musulmi wa alhikni bis salihin ka sadar da ni da al ko annabi ibrahim yana ce rabbana waja'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina gare ka ka nuna mana wajen bautan mu wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim to duk annabawa suna da wannan buri din annabi Musa ma yayi buri ya zama cikin al'umman manzon Allah Allah ya ce masa fa kuzma ataituka wa kun minash shakirin ka karba abin da aka baka ka gode ma Allah Allah ya mai da kai kalimullahi Allah ubangiji ya baka mu'jiza na kaza da kaza da kaza da kaza to ka gode ma Allah to al'umman annabi babu al'umman da tafi su ko a wancan ayan da inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin ana nufin alami zamanihi wato al'umman zamaninsu banda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabila da suna da al'afdaliya saboda annabinsu shine mafi girman manzanni maulana shekul islam yana cewa walimla wa izzul abdi izzu malikihi fatau yaminul kauni abdan musawwada bawa yakan yi tunkaho ne da ubangidansa to idan aka ce annabi shine ubangidanmu shine jagoranmu to mu na daban ne na musamman ne idan annabi Musa dai zo da jama'ansa annabi Muhammad ya zo da jama'ansa to kowa ya san sai annabi Muhammad ya shige sannan Musa ya shige to ko idan annabi ya shige muna cikin jama'ansa to kaga wasu annabawa suna baya ma mu mun shige sabila da mun ci albarkan annabi mu ubangidan mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya ce wa iskala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'iman da Allah ya muku iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka lokacin da Allah ya saka ku annabawa kuma ya saka ku sarakuna ya saka annabawa daga cikin ku kuma ya saka ku sarakuna ma'anan mulukan babu wani abokin gaba da yake iya galba akan ku Allah yakan ba ku nusra akan abokan gaban ku wa atakum ma lam yuti ahadan min alamin kuma ya ba ku abin da bai ba ma wani ba daga cikin talikai na'am يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا توتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أبايا الله يا فتى منا yanda Allah Ubangiji ya umarci banu Isra'il da cewa su ɗauki alkawari za su yi yaƙi kuma ba da su warware alkawarin Allah ba kuma da su girmama annabawa shine wannan aya wa iz akaza Allah ko misaka bani Isra'ila wa laqad akazna misaka bani Isra'ila wa ba'athna fihi musnay ashara naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata وآمنتم برسلي وأذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم الله ya faɗa mana ya ɗauki alkawari da su akan wato da su yi imani sannan kuma da su tura mutane goma sha biyu daga cikinsu waɗannan mutane guda goma sha biyun da su je su yi leƙe su ga ƙasan nan na wato amalika da da Allah ya musu umarni su yaƙe su ƙasan ariha ko iliya da Allah Ubangiji ya ce su je su yaki wannan ƙasan waɗannan ƙasan baƙaya ne na samud sauran samudawa ne wasu mutane ne masu ƙarfi masu zaci waɗanda Allah Ubangiji ya, ya saka su a wannan yanki suna rayuwa sai Allah Ubangiji ya ce ya ba su wannan ƙasan su je su yaki wannan ƙasan amma kuma Allah zai ba su nasara inni ma'akum idan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzanni kun girmama manzanni na kun ba ma Allah rance mai kyau to Allah ubangiji yayi alƙawarin zai taimake ku amma me ya faru sai suka saba wannan alƙawarin shine Allah ubangiji yake faɗa mana a nan wajen ya qaumi dukulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum annabi Musa ya ce ya ku mutane na ku shiga al ardal muqaddasa wannan ƙasa mai tsarki allati kataba Allahu lakum wanda Allah ubangiji ya rubuta muku wanda Allah ya baku wanda Allah ya ce ku je ya fardanta muku ku yaƙe su wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya baya ku ki ku bi qalibu khasirin sai ku koma kuna masu tabewa da asara ma'ana annabi Musa alaihi salam ya umurce su ya ce to ga umarnin Allah wannan ƙasa na Ariha ku shiga Allah ya ce idan dai kun shiga zai baku nasara a kansu sharuɗan shine la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan wannan shine kawai sharadin idan kun bi wannan sharadin Allah zai baku nasara to annabi Musa yana musu umarni wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya baya sabila da tsoro fatanqalibu khasirin sai ku koma kuna masu tabewa kuna masu asara tsoron wani Allah sai dai kaskanci Allah shi kadai ake tsoro wada mu ji tsoro kuma bayan Allah wa malana Allah na tawakkalu ala Allah wa qad hadana sublana wa lanasbiranna ala ma azaitumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun me zai hana mu dogara da Allah bayan Allah ya mana komai ba wanda za mu ji tsoro idan ba Allah ba saboda shi ya shiryar da mu tafarkinsa numfashin numfashinmu a hannunsa yake arzikinmu a hannunsa yake rayuwanmu a hannunsa yake saboda haka ba mu da tsoro saboda da shine ya shiryar da mu zuwa ga tafarki wala nasbiranna ala ma azaitumuna za mu yi ta hakuri akan duk cutar wanda za a mana kuma masu dogaro ga Allah da su dogara saboda haka tsoron wani Allah kaskanci ne idan Allah ya karfafe ka to babu wani abin da zai rusa ka misali mu duba kissan Jalut da Talut wanda Allah Ubangiji yake faɗa mana a cikin suratul baqara lokacin da suka tinkari kafirai sai suka ce rabbana afrika alaina sabara wa sabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin fahazamuhum biiznillah wa qatala daawud jalut wa ataahu Allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha suka ce ya Allah ka zuba mana hakuri ka zuba mana hakuri ka zuba mana hakuri ka cika zuciyarmu da hakuri kaga ai a wannan lokacin mutanen da suka fito zuwa ga yakan wanda aka musu umarni suna ta maganar la daqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi yau kan bamu isa babu yanda muka iya bamu isa mu tinkari jalut الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأن سكيت أمانا داس حدود الله سيتنا شيء كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله yawa jama'a ‘yan kaɗan sau da yawa wannan kam ɗin alkabariya ne sau da yawa sirrin jayi jama'a masu yawa da izinin Allah kuma Allah yana tare da masu haƙuri abin da ya faru kenan a badar manzan Allah ya fito da sahabbansa su ɗari uku da goma sha ranar da za a fita badar manzan Allah ya ɗaga hannu yana ta addu'a yana ya Allah kada ka kunyata mu ya Allah waɗannan su ne wanda suka yi imani ya Allah karka ba mu azzalumai nasara a kanmu ya Allah wanda su ne wanda da su yada addininka annabi na addu'a na addu'a yana kuka har mayafinsa na faduwa sayyidina abubakar yana daga mayafin annabi yana dawo da shi yana ce ya isa haka ya rasulullah Allah ba zai tozarta ka ba Allah ba zai kunyata ka ba haka aka fita badar kafirai dubu musulmai su nawa su ɗari uku kaga sun ninka kafirai a zahiri kafirai sun ninka musulmai kashi uku kenan amma da aka fito dagan karan farko a bugun farko jarumai guda uku da suka fita suka yi mubaraza duka kafiran wannan gaban sai da aka kashe su gaba ɗaya wanda suka fito suka yi mubarazan farko sannan aka hargitse aka ci gaba da yaki sai da aka kashe kafirai saba'in aka kama kafirai saba'in gaba ɗaya waɗanda aka shahadantar da su a cikin sahabban manzon Allah ba su shige su goma sha hudu ba a lokacin sahabban manzon Allah ba su da ƙarfi ba su da makami amma sabila da ƙarfin zuciya da jarumta kuma kun san a watan ramadan aka yi badar a ramadan ɗin sha bakwai ga watan ramadan ana zafin rana amma sahabban manzon Allah suka fita suka tunkari kafirai kuma suna azumi يجر بحر كميس فوق سابهة يرمي بموج من الأبطال مستقيم النبي شين يكي جر دنا تمدي الليالي ولا يدرون إدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الهزم لا من شدة الهزم sabon manzan Allah suka sadaukar suka sacrificing wanda ta wasu suka yi shahada mutum sha hudu aka kama saba'in aka kashe saba'in abu jihal ya fito a wannan ranar yana cika baki yana korari sabila da farkon abin da ya tada yaƙi shine sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun ji labarin karafkan ƙuraishawa da yake dawowa daga kasuwanci sai sahabbai suka kawo ma annabi shawari suka ce to me zai hana mu tara karafkan nan sabila da dukiyanmu da suka kwace da gidajenmu da suka kwace da kaza da kaza da kaza suka hada wannan shawarin shikenan sai likita na labari ya fita sai ya koma gurin mutanen makka to su mutanen makka dama sun fito ne domin su kara karafkan su ka'ida da suka fito suka tarar da karafkan ma ai ba a riga an tare karafkan ba karafkan sun ji labari sun canja hanya sai abu sufyan ya ce mu koma ai yanzu kan ba a tare mana karafka ba sai mu koma abu jahal ya ce ba maganan komawa ai yau duk wanda kaga ya koma gida to sai dai a bashi tandu a bashi madubi ya zama mace yau sai mun je an mana kiɗa mun sha giya sai mun yi kaza mun yi kaza yayi su'ul adabi ga manzon Allah yayi maganganu wanda aka kashe shi aka ɗauro gawansa a doki ana jansa a ƙasa Allah ya wulakanta shi ya kaskantar da shi ashe giyan da yake ce zai sha to giyan wuta ne hala rawan da zai yi a wuta zai yi rawan sabila da Allah Ubangiji ya riga ya karfafi sahabban manzan Allah sabila da karfinsu amma shekara da ya zago aka haɗu a Uhudu me ya faru a Uhudu nan ma mushrikai sun ninka sahabban manzan Allah kashe uku mushrikai sun fito su wajen dubu uku sahabban manzan Allah kuma su dubu ɗaya aka zo aka ƙulla yaki dan Allah ya nuna ba dabara bane ko tsimi yake yin yakin da annabi yayi arrangin din yakin aka saba wa manzan Allah akan arrangin din sai gaba ɗaya nasara ma ta watse ma'ana Allah zai iya haramta nasara ma al'umman nan ma dama za ta saba ma manzan Allah akwai babban aya a abin da ya faru a Uhud Jabalur Rumat manzan Allah ya ajiye sahabbai guda 50 ya ce kada su yi gadi su tsaya anan su kibau suke da shi duk lokacin da kawai suka ga an yi nasara to kar ma su sako ko da sun ga ana ɗiban ganima kar su sauko su dai su tsaya su yi gadin wannan gaban su toshe wannan kafan aka fara yaƙi nasara ya fara tabbatuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe sai wasu suka yanke decision akan su sauko ai ga alaman nasara wasu suka ce ai annabi ya ce kar mu sauko sahabbai wajen guda 40 sama da 40 suka sauko aka bar yan kadan akan dutse a lokacin Khalid ibn Walid shine shine komandan yakin mushrikai suka hauro ta kan dutse suka kashe sabon manzon Allah da suke kan dutsen aka jikata sosai shine abinda Allah yake fada iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida lokacin da kafirai suka zo muku ta sama aka saka sahabbai a tsakiya ana musu ruwan kibau to a ranar ne Allah ya yi jarrabawa babban jarrabawa ga mumine Abdullahi ibn Ubay ya kada sahabban annabi sama da ɗari uku kun san munafiki baya da kyau munafiki ɗaya idan ya shiga cikin taron ku to kun shiga ukunku munafiki ɗaya duk yanda kuke da aminci in kun kai ku ɗari ku Allah ya jarrabe ku da munafiki ƙwaya ɗaya to ya yi ta haddasa fitina kenan da bala'i kuma ba za ku warke ba sai Allah ya fitar da wannan munafikin a cikin ku munafiki ɗaya ba ku san shi ya haɗa yakin ba munafiki sai ya tada fitina ba ku san shi ya tada fitinan ba to abin da ya faru kenan abdullahi ibn ubay ya kwace sabon manzon Allah sama da ɗari uku yayi gida da su yana tabi yana ziga su yana tabi yana ziga su yana tabi yana ce ashe ban dama ai na faɗa muku kaza kaza yayi ta ziga su suka koma to kuma wannan jarrabawa ya zo ya faru a yakin hunain kuma sahabban manzon Allah sun fito da yawa har suna cewa lan nuglaba min qilla idan dan karanci ne to ba za a yi galba a kanmu ba saboda sun fito dakaru da yawa amma daga ce sai Allah ya nuna musu ba yawa ne yake ba da nasara a gun yaki ba Allah ne yake ba da nasara da farko yakin ya karye aka watse wasu suka gudu sai da annabi ya yi kira ilayya ilayya ibadallah ana nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib sannan aka dawo aka tare a wajen manzon Allah sannan aka sake tunkaran kafirai sannan aka yi nasara nasara ne mai girma wannan wanda a wannan nasarar ne aka dawo da ganima da dabbobi da raƙuma sabila da su wanda suka fito yakin sun fito yaki ne da duk arzikin da suke da shi domin kar wani ya zauna ya ki fitowa yaki duk wanda da mai zinare da mai azurfa kowa ya fito da shi gurin yaki ko yayi nasara ko ai nasara a kansu Allah ne abin da yake bada nasara idan Allah yana tare da kai ne in Allah yana tare da kai ko kowa ya barka babu damuwa idan Allah yana tare da kai ko duk duniya sun barka ba damuwa kai dai ka nemi yardan Allah kawai wala tartaddu ala adbarikum kar ku juya baya fatanqalibu khasirin sai ku juya kuna masu tabewa na'am قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا annabi su ne suke ce masa ya duk al'umman da zaka ga tana irin wannan kiran ga annabinta to al'umma ne da Allah ya nisanta ta shi yasa Allah ya hana a kira annabi da ya'un nida'i la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun nau'in kira kashi biyu ne akwai du'a'u akwai nida'u du'a'u shine kira daga na kasa zuwa na sama roko kenan nida'u kuma shine kira daga na sama zuwa na kasa wannan shine bambancin du'a'u da nida amma dukkan su kira ne dunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun wanda suke maka nida suke kiranka da ya Muhammad ba su da hankali walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum da sun yi hakuri sai ka fito da yafi musu alkhairi sai Allah kuma a wani wajen yace la taj'alu du'a ar-rasul kar kuna roƙon annabi ba nau'in nida'u ba kenan nau'in du'a kar kuna kiran annabi ka du'a ba'dikum ba'dha kaman yanda shashin ku suke kiran shashi kiran shashi ga shashi Allah ya hana kenan inda ka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kira shi da girmamawa ya rasulullah ya habiballah Allah da kira irin na girmamawa to banu isra'il yana daga cikin abin da Allah ya halakar da su ba su girmama annabawansu tana kiran annabawansu ne kawai kira irin na rashin mutunci shi fa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ko sallah kake annabi ya kira ka to a ka'ida yanke sallar da kai kaje kiransa sallah almusalli yunaji rabbahu me sallah kan ba yana ganawa da ubangiji bane me sallah akwai wani abin da zai yanke masa sallan saka ba abin da saboda girman sallah a gurin yaƙi ma Allah bai ɗauke sallah ba salatul khawfi ake yi wasu suna tunkaran abokan gaba wasu suna gadin makami wasu suna sallah idan waɗannan sun ba da raka'a biyu tare da liman sai su juyo su tsaya waɗannan ma su zo su bi liman sai a juya a yi ta dai domin dai a samu sallah to idan ana sallah annabi ya kira yanke sallan ake yi a ce kiran annabi ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa ma Allah da manzon Allah annabi ya kira sahabinsa sahabin yana sallah ya ibn umay sai da ya zo ya idar da sallah sai ya zo gun annabi ya ce na ka kira ni ina sallah ya rasulullah har so uku annabi ya kira shi annabi ya ce baka ji Allah ya ce istajibu lillahi walir rasuli ba ina kiranka ka ce kana sallah ai Allah ya ce ka amsa kirana masana annabi suka ce da ya yanke sallan ya amsa kiran annabi ya zo ya je ya idda aikan annabi ya dawo to babu bukatuwa zuwa ga zo ya sake iqama ko ya sake daga sai a hanya komai an yafe daga gurin da ya yanke daga nan zai daura idan ana sallah ana magana ne ba a magana amma idan an kira sunan manzon Allah ana kana sallah to kayi magana kayi ma annabi salati ya ce albakhil albakhil albakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya babban maroci shine wanda aka ambace na gurin sa bai yi min salati ba falalan annabi yana da yawa ya ku yan uwa buwayan annabi ya shige duk tunanin mutum idan ka zo kana da ko innahu lamma qama abdullahi ko tabarakal ladzi nazzala alfurqana ala abdihi ko subhanal ladzi asra bi abdihi ko wa innahu lamma qama abdullahi ko dai makamantan ayoyin nan da Allah yake kiran annabi abdullahi wai wani zai kan dauko ya zo yana son ya kafa hujja da wannan ai annabi abdullahi ne bawan Allah ne wai yana so ya kaskanta maka annabi a zuciyarka ai bawa ne to ai girma ne ubudiyya ga manzon Allah shine mafi girman suna a gare shi sabiya da shine cika ubudiyya bawa ya kai a gurin Allah shine ya je gurin Allah ta ta zillil ubudiyya mu'tarifan bi ubudiyyatihi wa mu'tarifan bi rububiyyati rabbih dukkanin alqur'ani kowani annabi idan ka ji Allah ya kira shi da abdu to sai Allah ya raro sunan wannan annabin qarara zikru rahmati rabbika abdahu zakariya iznada rabbahu nida'an khafiyya wa dhkur abdana dauda zalai ko bawan mu Dawud abdana Dawud amma annabi baka taba jin an ce abdana Muhammad ba sai dai wa innahu lamma qama Abdullahi ana ce Abdullahi an san waye Abdullahi kawai subhanallazi asra bi abdi ana ce abdihi din an san waye kawai saboda haka annabi ta kowane muntalak ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai iya gano hakikanin ma'iyarsa idan ba Allah ba Allah ya kara ma annabi daraja Allah ya kara ma annabi wasila da fadila na'am qalu ya musa inna fiha qaumin jabbarin suka ce ya kai musa a wannan gari da akwai mutane masu ƙarfi jabbarin suna nufin wasu mutane ne ƙarfafa shine abin da ake nufi da jabbarin wa inna lan nadkhulaha ba za mu shiga garin ba hatta ya khruju minha sai sun fito daga garin fa in yakhruju minha idan sun fito to fa inna dakhiluna ma'ana ba za mu shiga garin ba sai idan su suka ba mu garin suka ce sun yarda mu karbi garin ba tare da yaƙi ba to wannan za mu shiga garin amma idan ba su suka ce mu shiga garin ba tare da yaƙi ba to babu abin da zai sa mu shiga wannan garin qalu ya musa inna fiha qauman jabbayin suka ce ya kai musa a cikin wannan gari akwai mutane waɗanda suke da ƙarfi masu girman jiki masu daidaitattun tsayuwa sune amalika daga cikin sauran adawa wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha ba za mu shiga wannan ƙasa ba har sai sun fito su da kansu sun mika mana ƙasan sun ce sun yarda fa in yakhriju minha idan sun fito daga ƙasan to fa inna dakhilun mu din nan za mu iya shiga amma idan ba su fito ba ba za mu iya shiga ba na'am
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان من الذين يخافون أن أم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتموه فإنكم غالبون وعلى فإذا, فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال رجلان sai wasu mutum biyu daga cikinsu suke cewa rajulani anan malaman tafsiri sun yi magana akai qala rajulani min alladhina yakhafun wasu suka ce da kalib ne da da da khalib ne da shamun ke tsammanin ko na'am su biyu ne dai su ne rajulani din wasu suka ce daga cikin waɗannan nuqaba din ne wanda isna ashara naqiban da Allah ubangiji ya umarci annabi Musa ya zaba daga cikin su su je su duba waɗannan mutane da za a yake su su ne rajulani din to waɗannan mutanen qala rajulani mutane biyu sai suka ce minal ladina yakhafuna daga wanda suke tsoro alladina yakhafuna anan shi ma sun yi magana akai alladina yakhafuna Allah ne masu tsoron Allah daga cikin su ko kuma allazina yakafuna wanda suke tsoro daga cikin waɗancan amalika din suna cikin su har ya kai ga sun saba to suna ba su secret na yanda amalika din mutane ne masu ƙarfi lokacin da Allah ya ce mutanen annabi Musa su je su bincike su aka ce ɗaya daga cikinsu yana gona sai ya ga jama'an annabi Musa sai ya ɗibe su a tafin hannunsa su guda goma sha biyun yana ta kallon su wannan wasu irin halittu ne daga ƙarshe dai aka ce sai zuba a cikin hulansa a wani kauli kuma aka ce sai zuba su a cikin aljihunsa ya ce idan ya koma dai ya je har yana gyangyadi ma sai tuna da da akwai akwai wasu ajiya da ya sai ya ɗibo su aka je gurin sarki da su to sai ana me da su ce saboda girman su waɗannan halittu ɗin gaba ɗaya mutane goma sha biyu ma kaman irin adibi ƙasa hakan nan haka yana kallon su hakan nan kaman ma irin sai an saka irin medical ɗin nan ana kallon su a cikin su uje yake uje unq ko ko uje bunu unq shi uj shine wanda aka ce ruwan tufa da ma da aka yi gaba ɗaya bai zo cibiyansa ba duk shekarun da aka yi ana tufa na yana rike da matarsa a kafadansa sai dai ya saka hannu ya kamo kifi ya gasa ya kara kifin da rana ya gasa ya bata ta ci duk shekarun da aka yi tana kafadansa ruwan kuma bai zo cibiyarsa ba ya rayu shekaru da yawa tun daga zamanin yad suna nuna cewa annabi musa shine ya kashe shi shi uja bin unq uja bin unq shine wanda ya shuka bishiyan da annabi nuhu ya sassaka ya yi jirgin ruwa da ita shi ne shuka shi uja to waɗannan suna tare da suna tare da waɗannan waɗannan ƙabilun kenan su ne bakaya na samut ɗin wanda su ne amalika inna lan nadkhulaha ma damu fiha ko ko qala rajulani sai mutane biyu suka ce mutane biyun nan da kalib ne da kuma da kuma wani daga cikin ko ko wani sunan dai ban rike sunan da na tabbatar da shi ba amma dai ɗaya ne daga mutane biyu ne daga cikin waɗannan nuqaba din suke tsoro an'ama Allahu alaihi ma Allah ya musu ni'ima da imani su Allah ya musu ni'ima da yaqini su su ba su saba ma annabi Musa ba mutane goma sha biyun nan da annabi Musa ya ce su je su gano wannan garin su ga yadda za a shiga garin annabi musa ya ɗauki alkawari da su in kun dawo kar ku ba da labari wa mutanenku to mutane goma duk sun ba da labari waɗannan mutane biyun ne ba su ba da labarin ba su ne allazi ne kafu na ɗin an amallahu alaihima allah ya musu ni'ima da imani da yaƙini suka ce udkhulu alaihimul bab ku shiga ta ƙofan garin idan kuna so ku yi nasara a kansu ku shiga ta ƙofan garin idan kun shiga ta kofan garin su wasu irin mutane ne da jikinsu yana da girma amma zuciyarsu yana da rauni fa'iza da khaltumuhu in har kuka iya kuka shiga ta kofan garin fa innakum ghalibuna ina muna tabbatar muku da za ku yi galaba a kansu to shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce nan ya khafu na din su kaman wasu ne waɗannan mutane biyun wanda suke rayuwa a cikin su amalik wato tajisis ta hanyar bincike irin na yaƙi da ba da secret suke ba da secret in kuna son ku yi nasara a kansu to ku shigo ta guri kaza ku shigo ta ƙofa kaza fa in dakhaltumuhu fa idza dakhaltumuhu idan kun shiga ta wannan ƙofan fa innakum ghalibun ku ne za ku yi galaba wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah za ku dogara idan dai ku mu'minai ne ma'ana duk abin da za ku yi ku yi shi ku cire tsoro a zuciyanku idan kun cire tsoro ku san cewa Allah ubangiji zai taimake ku na'am
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون suka ci gaba da kalubalantar annabi Musa saboda taurin kansu da zaluncinsu suka ce ya Musa ya kai Musa ka sani inna lan nadkhulaha ba za mu taba shiga wannan garin ba ma da mu fiha in dai waɗannan karfafan mutane masu manya manyan jikin suna garin nan to mu ba za mu shiga ba fa zahabanta wa rabbuka faqatila da kai da ubangijinka ku je ku yaƙe su inna hahuna qa'iduna mu kan muna nan ba kan da zamu ji wannan yana daga cikin inadi irin na banu isra'il izgili irin na banu isra'il suna ce ya je da shi da Allah sai su yi yaki shine sahabban manzon Allah suka ce ya rasulullahi mu ba za mu faɗa maka abin da banu isra'il suka faɗa wa Musa ba da mu ce maka fazahaba anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun da kai da ubangijinka ku yi yakin mu muna tare da ku za mu yi yakin amma su cewa suka yi inna hahuna qaidun mu da mu zauna mu ba bakan da zamu je ba zamu je mu yaki ba izgili ne ma Allah da raina Allah ka ce ma Allah ba za ka yi ba ka sifanta Allah da da da da hululi ka ce Allah ya sako ya zo ya je ya yaki wannan yana nuna su mushabbiha ne mushabbiha ne su mushabbiha su ne waɗanda suke sifanta Allah da sifofin halittu ai Allah ba ya tanakuli Allah ba ya tasowa daga wani waje ya sako wani waje Allah ubangiji ba ya da wuri Allah ubangiji bai da jiha Allah ubangiji bai da nahiya Allah ubangiji bai da ardi Allah ubangiji ba jauhar bane Allah ubangiji ba gwal bane Allah ubangiji Allah ubangiji yanda yake haka yake babu wanda ya san hakikaninsa shi yasa waɗanda suke ɗibo sifofin sifofin bayi suna ba ma Allah wai suna maganan cewa suna so su tabbatar da sifofi a zahirin sifofi jahilai ne sun jahilci nassi saboda babu yadda za a yi ka tabbatar ma Allah da sifofi a zahirinsu kowace irin sifa ba tare da kayi tawili ba dole sai ka za ka kai zuwa ka kafirci inda za ka tabbatar da waɗannan sifofin sosai ma saboda waɗanda suke ce ba a yin tawili ɗin to idan an je wani waje kuma sai a kama su dole sai sun yi tawili ba Allah bane yace nasullaha fa nasiyahu sun mance da Allah sai Allah ya mance da su idan ka dangana ma Allah mantuwa kai musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne kai idan ka ce Allah yana koshi baka kafirce ba inna Allah la yamallu hatta tamallu ingantaccen hadisi ne Allah baya Allah baya kosawa sai kun kosa a idan ka dangana ma Allah sauri wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wanda yazo min yana tafiya dan je masa ina sauri sauri kana so ka ce Allah yana sauri sauri kenan shi yasa waɗannan hadisai misali hadisun nuzul da aka ce Allah yana sakowa a sulusin na dare sulusin karshe na dare sauransu malamai ba suna fassara shi bane a matsayin Allah yana sako suke fassarawa ba haka bane saukowa kuma ai saukowa sifa ne na halittu ana nufin Allah yana saukar da rahamansa ne kamar yadda Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku da jibrilu suna saukowa to Allah da yace yana saukowa ma'ana al'amarin Allah yana saukowa amma idan aka ce Allah ubangiji yana saukowa kuma aka ce saukowa ne hakikanin saukowa to wannan ai an zagi Allah ai zai auna nassin ta yaya sabila da duk sakan ɗaya da kake a wani waje to idan muna rana a nan wani waje dare ne idan wani waje suna dare wani waje yamma ne idan wani waje suna yamma duk wani minti ɗaya na duniya su da sun dare ne a wani waje duk wani ta ma akwai garin da sai a yi wata shida ma ranar bata fito ba a dare ake yayi na sakowansu su sai a yi wata shida ranar bata fito ba wani wajen kuma sai a yi wata shida ranar ta fito ba dare a'a ka je america yanzu karfe ukun dare ne ka zo nan yanzu karfe sha biyu rana ne ka je can shi kenan kana son ka sufanta Allah da kawai ko da yaushe Allah hawa yake yana sauka whoop whoop whoop whoop ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo wannan wani irin Allah ne ba haka ake nufi ba Allah ne yake sakowa kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa ai wannan Ibn Battuta ya kawo cikin rihla yace ya je ya ga Ibn Taymiyyah yana wa'azi sai Ibn Taymiyyah yace haka Allah yake sakowa daga sama sai Ibn Taymiyyah ya sakowa akan minbar yace haka Allah yake sauka irin sauka na aka yi inkari ma Ibn Taymiyyah akan haka da sauransu to kaga wannan ba akidar musulmi bane akida ne irin na Yahudawa Allah ubangiji laysa kamislihi shay'un huwa as-sami'ul basir duk sifofin da kaga wannan sifa yanzu misali Allah ya ce mana yana da yadu hannu ko yadda bi a ayyunina ko wasna'il fulka bi a ayyunina wa wahayina ko Allah ya ce mana yana magana Allah ya ce mana yana da fiska to sai mu auna idan muka zo da mu yi maganan fiska sai muka ga to ai mu ma muna da fiska kuma ba mu san wani fiska ba sai irin namu in mun san inda akwai wani fiskan ma ba irin namu ba to wannan fiskan ma bata dace da Allah ba sabila da laisa kamislihi shay'un huwa samiul basir to amma su idan suka zo sai suna wani kokarin fashin baki kuma wannan fashin bakin nasu shi ma tawilin ne fa sai su ce ai idan Allah ya ce yadullahi to ana nufin yadu ne haqiqatan la kaifiyatan kaifiyan hannun ba irin namu bane amma a haƙiƙanin hannu hannu ne a haƙiƙa a gurin ubangiji a'a da mutanaqidan jiddan akida ne wanda yake kama da akidan yahudawa Allah baya da hannu hannun Allah shine karfi amma hannu na jariha Allah baya da shi laisa kamislihi shay'un Allah baya da kafa kafa na jariha Allah baya da shi laisa kamislihi shay'un fiska mai gululu wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram da Allah ya ce to kaga yanzu misali Allah ya ce yana da hannu yadullahi fawqa aydihim Allah ya ce mana yana da ido ko tajribi a ayyunina to da Allah ya zo kuma sai ya ce kullu shay'in halikun illa wajha komai zai kare sai to kana son ka ce hannunsa ma zai kare da kafafunsa iya fuskarsa ne kawai da ya zauna kaga idan da kuna fassara irin wannan domin ku saba ma salaf akan fassarar da suka yi to za ku halaka ne kawai dole ne sai an ɗauki hanya na biyu na ahlus sunnati wal jama'a shine at-tafwid wa at-ta'wil ayi tafwidin wasu ayi ta'wilin wasu idan an yi tafwidin wasu wasu sai ayi tawilin su dole ne ayatun mutashabihatun wanda waɗannan ayoyin in da a fassara su a zahirin su za su bayi zuwa ga sifanta Allah da sifan halittu to dole waɗannan ayoyin a musu tawili a duba lahjar larabci tun da ƙur'anin arabi a ɗaukan wani ma'ana wanda wannan ma'anan ya nisanta ga barin sifanta Allah da sifan halittu idan an ga da wannan shikenan sai a ɗauka sai a sifanta Allah da shi amma Allah ba ya sakkowa Allah ba yana wani waje bane ake banci duk wanda ya ce maka Allah a sama yake a makale ya yi ƙarya ma Allah saboda Allah Ubangiji bai keɓanta a sama ba duk wanda ya ce maka Allah a ƙasa yake a makale a wani waje ya yi ƙarya ma Allah kuma babu yadda za a yi Allah ya dawo kuma ya shiga cikin halittunsa ya yi janasa ya yi mubashara da halittunsa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka a ce ya dawo yana yana cuɗanya da halittansa wanda gaba ɗaya da sammai da ƙasai ɗin suna ci sammai gaba ɗaya a kwana hudu aka yi su a kwana biyu aka yi sammai ƙasai a kwana nawa a kwana sammai a kwana ƙasai a kwana hudu ƙasai a kwana hudu sammai a kwana biyu al'arshu a kwana ɗaya saboda haka kafin Allah ya halicci waɗannan yana ina dukka ana ba su irin waɗannan sayyidina ali yace inna allaha khalaqa al-arsha ijlalan li qudratihi wa lam yattakhiz makanan li dhati allah ya halicci al-arshi ne don nuna buwayarsa ba don ya mayar da al-arshi gurin zaman sa ba don haka idan ka je ka binciki akida irin na mujassima da mu samu akida ne akida irin na wanda suke da awan salafiya da mu ga akida ne wanda yana da asali a cikin akidan yahudawa gashi nan suna faɗa ma annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatila ku je ka je da kai da ubangijinka ku je ku yi yakin inna hauna labarin haka mu dauki aljami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi mu ga yanda imam al-qurtubi yayi bayani yace a nan wajen da suka ce idza ma anta rabbuka faqatila da kai da ubangijinka ku je ku yaki ya nuna cewa su mushabbiha ne mujassima ne Allah ubangiji ya gyara mana inna hahuna qa'idun suka ce mu muna nan muna zaune na'am qala rabb أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين النبي موسى يقول يا رب يا أبنجي إني لا أملك إلا نفسي توني دي ينزكم بذن إيا كتيكم بيا الله بمالكي كوا بسيكينا سيدان وانا هارون mutane sun yi mun tawaye fafaruk bainana wa bainal qaumil fasikin ya Allah kai hukunci tsakaninmu da waɗannan fasikan mutanen ko kuma ya Allah ka raba tsakaninmu da waɗannan fasikan ko kuma ya Allah ka raba sakamakonmu su yanda suka yi wannan sabo to ya Allah ya ubangiji kada ka jarrabe mu da irin sabon da suka yi duk malaman tafsiri sun yi magana akan wannan fafaruk bainana wa bainal qaumil fasikin ka raba tsakaninmu ko kai hukunci tsakaninmu ko kuma ya Allah Ubangiji kar ka jarrabe mu da abin da ka jarrabe waɗannan fasikai wanda suke maka rashin kunya suke cewa kai da Musa ku je ku yi yaki su ba za su iya zuwa su yi yaki ba qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ni ban mallaki kowa ba sai kaina da dan uwana Harun fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ya Allah ka raba tsakaninmu da waɗannan mutane fasikai waɗanda suke warakanta suke walakanta umarninka kuma suke shudewa akan soyayyen zuciyarsu lokaci yayi to za mu tsaya anan insha Allah za mu karanta tambayoyi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah assalam karamaka Allah Allah ya kara lafiya da nisan kwana albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam mai tambaya na farko tana tambaya ne akan kamar mutum ne mai lalura na rashin lafiyan kafa ko tsufa idan yana dawafi kafin ya zaga adadin da aka ce zaga sai huta ya ci gaba ya karasa wannan sosai ma zai iya idan kana tsawafi wani lalura ya zo maka ma dama ba laluran ya sa ya kayan ke umaranka ba ne to zaka zaka iya hutawa ka dawo ka zo ka daura ka ci gaba daga gurin da ka tsaya yanzu misali ana cikin tawafi mutum wani lalura ya same shi na bayan gida ko wani abu ya je yayi bayan gida zai dawo yayi alola ya daura daga gurin da yake tawafin shi an gane ko addini baya da wahala addinu yusrun wa lam yashdidu ad-dina illa an galabahu ko wala yashaddu ad-dina illa galabahu saboda haka ko da misali mutum yana fama da lalura ma ai akwai keke idan ka je gurin da ka ga da akwai kekuna da ake tura waɗanda suke da lalura to shikenan sai a tura ka da keke a zaga da kai duka ana yi wallahu a'lam na'am mai tambaya na gaba yana tambaya ne game da hukuncin jagorancin mace kaman jagoranci na siyasa mace menene hukuncin a addinance mace ta shiga siyasa ta yi jagoranci wannan ai siyasa demokradiyya ne ai shi kuma demokradiyya wani tsari ne wanda bai da alaka da musulunci kwata-kwata tsari ne wanda dama tuntuni tsari ne na turawa tsari ne na kawai wato wai yanci a zahiri su suna ce yanci saboda haka a demokradiyyance shi kansa demokradiyyan dai haramun ne lalura ne yasa ake yin shi shi kanshi demokradiyya sabila da yana yana warware addini yana warware hukuncin Allah yana warware dokokin Allah to shi kansa demokradiyya din to amma idan har an karbi kasan an ce demokradiyya ake yi to mace ta iya shiga a dama da ita sabila da sunan abin demokradiyya kuma a babin darura wannan macen ta samu kanta a babin daruran da bukatuwa zuwa ga ita domin yin shugabanci sai ta shiga a dama da ita amma jahilci ne lamba wani mutum ya ce ai mace ba za ta yi demokradiyya ba ko kuma mace ba za a dama da ita ba za a duba a ga menene yasa ta fito ta tsaya takara da a duba a ga cancantanta da a duba a ga a wani mawkif take tana mu'arada ne da wanda suke so su zalunci musulunci ita kuma sai ta fito da sauransu duka za a duba waɗannan saboda haka ma- mace ta yi wani abu a dimokuraɗiyance a yanda muke a ƙasan nan wannan ba laifi ba ne idan kuma za a ce ma- laifi ne mace ta yi dimokuraɗiyya to ko laifi ne mace ta yi siyasa to akwai abubuwa laifi ne makar- mace ta shiga makarantar boko laifi ne mace ta, ta, ta, ta yi likitanci Lai- laifi ne mace ta yi cuɗanya da maza a asibiti da sunan wani aiki ko da sunan ofis duka sai an zo an haramta waɗannan kafatinsu gaba ɗaya to amma idan ana magana akan fiqhu da magana akan masail akan duba a ga zamani manzon Allah ya ce ba wasu al'umman da za su shugabantar da mace sai waɗannan mu- mutanen ba su tsira ba ma'ana wanda suka shugabantar da mace ba za su samu tsira ba da rabauta amma za a duba a ga tsakanin zamanin manzan Allah da wannan zamanin shekara nawa ne sannan kuma abubuwan da suke cikin wannan zamanin da abubuwan da suke cikin wannan zamanin y- wancan zamanin yaya abin yake shi yasa Allah ubangiji ya ya- wato mawarid na istinbadin hukunce hukuncen shari'a yake alaka da wato yake da yawa kaga da akwai alkur'ani akwai sunna akwai ijma'i akwai kiyasi akwai ijtihadi har da akwai wasu ƙari ma wanda aka yi ƙari akan wannan har aikin mutanen madina duka akan yi amfani da su saboda haka wannan ba laifi ba ne mace ta yi gogayya cikin wannan hidima ma dama gogayyarta ba zai cutar da musulunci ba idan kuma zai cutar da musulunci ta wani waje ta hanyar da zai sa wato wato dai halatta abin da Allah ya haramta misali fasikanci ko zinace-zinace ko wani abu to wannan kuma sai a duba a gani duka abin yana da alaka ne da malamai arrasikuna fil ilmi waɗanda suka san mas'aloli na addini waɗanda mujtahidai ne da su iya bada fatawa ta ishihadi dole akan koma gurin su ne domin a ji fatawa akan wannan ba wani kawai dan dan jagaliya a titi shine zai zo ya bada amsa dangane da irin waɗannan masail din ba akwai wato majalisi na fatawan malaman duniya akwai shi a kasashen manya-manyan kasashen musulunci iran ma suna da shi wanda a nan ake saddarar da fatawa ba kawai da a zo a samu mutum bane kawai dan haya islam ko kuma dan yayi digiri ko ko dan yana da digiri biyu ko uku a zo a masa tambaya akan fatawa na addinin musulunci kawai mutum ya ya shige gaba ya kama azarbabi yana yin bayani ba haka bane a a dole akan koma zuwa ga babban majalisar da take hada kan malamai domin su ba da waɗannan fatawoyin akan akwai irin waɗannan fatawoyin na Saudiya suna nan akwai waɗannan fatawoyin na Masar suna nan wanda dole za a koma a ga menene sunnan manzon Allah ya aka yi aka fitar da wannan hukunce hukuncen aka yi istinbadin hukunci ina fata an gane wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi sai akwai wanda suke bibiyan mu a social media suna turo da sakonnin gaisuwa da fatan alkhairi akwai masu neman addu'a da yawa sosai duk a cikin to jami'a duk masu neman addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatansu masu bukatu Allah ya biya musu bukatansu masu wato kasuwanci Allah ya bude kasuwancinsu waɗanda suke rashin lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka shiga halin damuwa Allah ya fitar da su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara ma shehi lafiya da tsawon kwana ya nuna masa yadda yake so cikin ‘ya'yansa da almajiransa fatiha da salatul fati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin